رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha bakwai ga watan bakwai shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2021 miladiya muna darasi na hudu aya ta takwas a cikin tafsirin suratun nur da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a cikin Kano, Najeriya. Idan za ku iya tunawa a satin da ya wuce, Alarma ya karanta mana aya ta ƙarshe da Allah yake cewa waɗanda suke zargin matansu na aure da zina kuma ba su da shaidu sai kawukansu ma'ana ba su da shaida in ba su ba to ɗayansu zai zo ya yi rantsuwa da Allah guda hudu cewa shi mai gaskiya ne rantsuwa ta biyar kuma ya ce tsinuwar Allah ta tabbata gare shi in ƙarya ya yi ko in yana cikin makaryata wannan shi ne ake ce da shi li'ani a yaren malaman fikihu duk lokacin da miji ya zargi matarsa da cewa ya ganta da wane yana alfasha da ita to ga abin da za a yi ibn abbas ya yi mana bayani a cikin wasu riwayoyi a ƙarƙashin ayar da allah ce wallazi ne rumunar musanati sun malam ya tube arba ce shuhada ya yi mana bayani ya ce ga abin da ya faru manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ya zo ya karanta musu wannan aya akan mambari sai wani mutum da ake ce da shi Asim ibn Adi al-Ansari ya tashi yayi gaisuwa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'alani Allahu fidak Allah ya sanya ni in zama ni ne fansar ka ma'ana in tafi a kashe ni dan karayu yace idan mutum daga cikinmu tsautsayi ya sa ya je ya tarar da matarsa suna alfasha da wani in ya zo ya ba da labari za a yi masu bulala tamanin ta ƙazafi kuma musulmai za ce da shi shi fasiki ne saboda bai zo da shaida ba kuma ba za a karbi shaidarsa ba har abada kamar yadda ƙur'ani ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada yace yanzu ya rasulullah mutum ya zo ya tarar da wani da iyalinsa kuma ya tashi ya kama hanya yana neman shaidu kafin ya je ya dawo har ma mutumin ya gama biyan bukatarsa ya ce a duma mana wannan sha'ani ya ce mutum zai iya zawo ma ya samu ya gama ya gudu ya tafi tunda an ce sai ya kawo shaidu har kala-kala shi wannan asim yana da wani dan baffansa ana ce da shi uwaimir shi kuma yana da mata ana ce da ita khawla bintu qais ibn mihsan uwaimir wata ran ya zo ya samu shi asim ya ce na ga sharik ibn sahma ido da ido yana kan cikin matata haula asim ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tafi gurin manzon Allah sallallahu wani sati juma'a ranar juma'a ya ce ya rasulullah ya ce to kaji ibtila'in da ya same mu na zo wancan sati na yi tambaya gashi kuma wannan abu ya tabbata ya faru da uwaimir da khawla da sharik dukkan su gaba daya 'ya'yan babban asim ne da dangantaka mai karfi tsakaninsu manzana sassalama ya ce duk kuru suka zo ya ce wa uwaimir kai mai zargi ittaqillaha fi zaujatika ka ji tsoron Allah akan matarka kuma 'yar gidan baffanka wala taqdhifha bil buhtan kada kai mata kazafi da ƙarya wai mu ce ya rasulullahi na rantse maka da Allah na ga sharik yana saduwa da ita ya rantsuwa ya ce ni kuma daman tsakanina da ita nan tun wata hudu da suka wuce ba alaka tsakanina da ita ya ce gashi ta ɗauki ciki na wani ba nawa ba manzan Allah sarsam ya ce ina matar aka zo da ita ya ce ki ji tsoron Allah wala tukbiri illa bima sanati karki ba da labari sai abin da kika aikata ta ce ya rasulallahi wannan mutumin uwai mirmijina rajul ghayur mutum ne mai zazzafan kishi ya ce ta ce wallahi ya ganni ne kawai da ni da wannan sharik din muna hira mun daɗe muna hira da daddare kishi ya ɗauke shi ya mun wannan sharri ya ce ai ga abin da ya gani sai annabi ya ce wa sharik kai me za ka ce kawai sai sharik ya ce abin da matan nan ta faɗa ƙarya ne sai ya ƙaryata matar shi kuma to shine Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم آية دارا ما يكرن تامن تقرشي to da ƙarshe abinda malamai suka ce shine kubutar namiji dangane da gaya wa matarsa cewa ta yi alfasha ta yi zina to sai ya zabga waɗannan rantsuwa guda hudu ya cika kuma da tsinuwar Allah a gare shi idan ƙarya yi kamar yadda muka karanta muku yadda muka yi shi a aikace ko in ce a bayyane a satin da ya gabata to yanzu a satin da ya wuce mun yi rantsuwar namiji ne ko namiji ya tashi ya rantse ko to ita kuma macen ya za a yi alarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين نعم والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين to yayi haka Allah ya ce wa yadra'u anha al'adab shi miji yadfa'u anha al'adab kalmar yadra'u yana ana nufin yadfa'u sai ya juyar da azaba din akanta za mu zo mai maganar me yasa aka ce azaba azaba ana nufin haddi kenan ana sai juyar da maganar haddi a kanta cewa to ke kuma sai ki zo ki rantsuwa ni na yi rantsuwa ta to saura ki an tashhada arba shahadatin billahi ta yi rantsuwa guda hudu da Allah ta ce innahu laminal kadhibina duk rantsuwa idan ta rantsi sai ta ce wannan mutumin makaryaci ne wal khamisata rantsuwa ta biyar ɗinta sai ta ce anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata a gare ta in kana min as-sadiqina in har mijinta nan yana cikin masu gaskiya ne subhanallah kuma kar ku manta Allah ya ce ta ce shi ya ce la'anatullahi alaihi tsinuwar Allah a kansa kaga ba daɗi ita kuma an ce ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta idan har mijin nan nata yana cikin wato masu gaskiya um, rantsuwan nan za su yi ne a gaban shaidu a fili karara daman Allah ya ce wale shada azaba kuma ta'ifatun min almu'minin a can to shi ma wannan ba a boye za a yi ba a gida karara za a yi bayani a nan mun karanta a satin da ya wuce manzon Allah sallallahu ya kira su su yi wannan rantsuwa ita mata lokacin abdullahi dan abbas ya ce lokacin da ta miƙe za ta ce fushin allah tabbata gare ta sai aka tsaye da ita aka ce ke ke nutsufa fatalakka'at wani aka sat ta ɗan tiris ta tsaya ta yi baya ibn abbas ya ce hatta zananna annaha tarji'u mu kam sai da muka tabbatar cewa ma za ta za ta dawo kawai cewa ta ce a to ba komai ta yi matan nan ta duba ta hango 'yan kabilarta a cike suna kallo ta ce kai ba zan kunyata kabilata ba kawai ta zabgar na rantsuwa kawai akan ta kunyatar da kabilarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya raba tsakaninsu ya ce kada a kiraye ɗanta da sunan shi wannan miji kuma in ɗan ya girma kada a jefe shi a ce shi ɗan zina ne saboda a yi tayi rantsuwa hukunci kuma ya zama sai na lahira kenan annabi ya ce kuma duk wanda ya jefi matan nan duk wanda ya wannan mata kazafi ya jefe ta ya ce ta yi kaza bayan wannan rantsuwa da ta yi to shi za mu yi wa haddi kuma haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam an yi aiki da zahiri baɗini kuma yana hannun Allah to wannan kenan um, jumhurin malamai sun karanta arba' wato an tashhada arba'a shahadatin alal masdar kenan amma munan alarin mai karanta mana arba'u shahadatin wal khamisatu anna la'natullahi alayhi in kana min as-kadibin ita ita rantsuwar karshen ita ce final sai an kimtsa sosai ake buga ta saboda bala'in duk yana cikinta imam al'alusi yake cewa an ambaci an ware ta biyar dinnan da ambato saboda kamar tafi nauyi akwai maganar fushin Allah ko azabar Allah ko la'anar Allah to Allah tabaraka ta'ala yana da adalci a cikin bayanansa bayan miji ya rantsuwa aka ce sai a tura mata kuma wa yadra'u an hal azab daga addar'u ne bi ma'ana addafa larabci a larabci akan cewa dara'a fulan at-tuhmata an nafsihi ay dafa'a fulan at-tuhmata an nafsihi wa tabarra'a minha mutun ya barranta akan abu shine wa yadra'u ai wa yadfa'u ko wa yatabarra abinda ake nufi da al'azab anan wasu kamar yadda na fassara muku suka ce haddi wasu kuma suka ce al'azabu dunyawi azaban nan na duniya shine dai haddin dai wanda Allah ya shar'anta mijin da matar da mijinta ya jefe ta da alfasha na zina to ga abin da aka ce ta yi to kun ga wannan hadari ne miji ya zo ya ce wa matarsa ai mazinaciya ce inda ana yin hukunci to to da zai gane kuransa kwarai da gaske anna ghadaballahi alaiha ya zo ta bangaren ba ni sunan shi bangaren macen aka ce fushin Allah ko janibul mar'a sai Allah ya at-ta'bir bi ghadabillahi alaiha wai me yasa saboda wannan yafi kaiwa mutuka wajen tsoratar da ita kata ƙarya kuma ta faɗi gaskiya biduni inkar saboda azabar duniya ai ta fi sauki akan azabar lahira wanda ka sha azabar duniya akan ka sha ta lahira wallahi to shine Allah tabaraka ta'ala ya rufe wannan ayoyi da bayani kuma akan falalarsa yace walaula na ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم Allah yace walaula wannan laula din um ayar malamai suka ce ta zo ne bi uslubi الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للعناية بشأن الامتنان والفضل من الله da ba don falalar Allah ba a kanku da rahamarsa da jin kayinsa da ba don falalar Allah ba a kanku da rahamarsa da kuma jin kayinsa to akwai wani jawabi to amma jawabin sai aka ɓoye shi ba a faɗe shi ba aka ɓoye jawabin sai ba a faɗe shi ba walaula an Allah ta'ala tafaddala alaikum wa rahimakum kenan ya ku mu'minai da ba dan Allah ya muku falala ba kuma da ba dan Allah ya ji kanku ba ya ku mu'minai saboda abin da ya shar'anta muku akan hukuncin masu jifan matansu da alfasha da ba don haka ba to da kun kunyata walaula zalika la hasan lakum min alfadihati da kunya ta kama ku kun shiga kunya irin kunyar da ba za a iya sifanta ta ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shar'anta muku wasu hukunce hukunce da za a rufe asirin ma'aurata ga baki daya da kuma sauƙaƙa musu da kuma kwadaitar da su akan at-taubatun nasuha tuba wa anna Allah lalle Allah tawwab mai yawan karban tuba ne shine tawwab kathiru qabulit tawbati tawbati tayyibun mata sadaqa fiha tawwabu ana nufin mai yawan karban tuban mai tuba yayin da ya gaskiya kenan ko ka tuba Allah ya sani tubanka na gaskiya ne ko na ƙarya Allah yana karban tuban mai tuban gaskiya ne ba mai tuban ƙarya ba um, daga cikin hukunce-hukuncen da malamai uh, hakimu mai hikima ne ta'ala da hukunce-hukuncen da malamai suke fitarwa a cikin wannan aya su ne kamar haka duk wanda ya jefi matarsa da ƙazafi na zina idan bai zo da shaidu guda hudu ba don inganta da tabbatar da zancen da ya faɗa a kanta ba to yana da zafi ko ya li'ani ko kuma a tsayar masa haddi a kansa kamar ya yi li'ani shi ne ya zo yi wannan rantsa-rantsa idan ku yi ce bi zai rantsuwa ba to ya kamata ya zo ya kwanta a zuba masa tsumagu guda tamanin an gane bayanin duk wanda ya jefi matarsa ya kuskure ya ce mazinaciya ce ko ya gaya mata ko ya gaya iyayenta ko ya gaya abokanansa to yana da zaɓi biyu a shari'a ko dai ya zo ya zabga wannan rantsuwa guda hudu ya cike da ta biyar ko kuma in yace a ni ba zan rantse ba to ka zo ka bada gadon bayan ka ai maka tsumagu ka zauna lafiya to kaga yanzu ko ɗaya ba a yi ko to wannan shine ɗaya daga cikin rushe tsarin Allah da al'ummar nan take yi a rayuwarta shi yasa kuma ba za ta ga daidai ba kaga dai yanzu wannan hukuncin ba damuwa ba tashi hankali mu ya mu musulmi za mu iya yi a bar mu ma mu yi wannan abin don mu rage yawan kazafe-kazafe da sharrance-sharrance a tsakaninmu ba za a bari ba yanzu duk wanda aka ji saboda an yi kazafi ko ya yi kazafi ya je sun kuya aka ba shi tsumagu 80 to sai ka ga lauyoyi daga kaza sai ka ji kungiyar human rights yancin dan adam sai ka ji kungiyar kaza kaza a ta magana a ce ai an yi hukuncin Allah ba a yadda ba wannan an shiga hakkin dan adam ba fa su aka yi wa ba saboda sun mai da dan adam din gaba ɗaya na karkashin su ne su sai abin da suke so za a yi wa mutum ba wai abin da Allah yake so za a yi wa mutum ba da haka muka wayi gari sai dai sunan musuluncin sai dai mai ta karanta ayoyin nan muna hada cewa amma aiki da su ya gagara amma da a ce za a rinka aiki da wannan ayar ta kazafi kawai duk wanda yau wani sharri ya mai kazafi ba wani dogon turanci da dogon shari'a a kwantar da shi a samu dorina mai lafiya wanda ba ta tsinkewa a yi ta zuba masa sai an watsa masa tamanin a gadon bayansa ya je jinya tukun kwanaki bayansa a kumbure zai ji nauyin buɗe baki ya wani ƙazafi amma yanzu a rediyo ko mutum za a biya masa dubu goma da ɗari bakwai airtime minti biyar minti kaza a biya masa ya je ya zage ka ya maka ƙazafi ya maka sharri kuma bayan da za ka yi da shi sun hana a bi dokar Allah kuma musulmi ma da not ready su ɗabbaka dokar Allah to wannan shine shari'ar musuluncin da ake cewa ku yi ku ɗabbaka wasu daga cikin malamai suke cewa me yasa aka yi hukunci ga mutumin da yi wa matarsa ƙazafi hukuncin ya saba wa hukunci na al'ajinabiya abinda ake nufi yanzu wannan mutumin idan wata mace ce ya je mata ƙazafi za a ce a je a yi wannan tsine-tsinen a yi wannan rantsar-rantsar babu amma idan matansa ne sai an yi wannan rantsar-rantsar ko to kamar hukuncin ƙazafi wa matarka ta aure ya fi nauyi ya fi wahala sama da hukuncin da za ka yi wata mata a waje ba matarka ta aure ba daga cikin amsar ita ce a sirrin da ya sa haka aka sauƙaƙa a wajen hukuncin haddin mutum ya yi wa wata mace ba matarsa ba ƙazafi aka sauƙaƙa hukuncin tsumagiya tamanin ne kawai amma in na matarsa ne na aure sai an siya wannan rantsarantsa na farko ana so a nuna cewa kai a matsayinka na mijin wata don an ba da labarin wata daban ba matarka ba ta yi zina ai ba za ka cutu ba illa kawai dai za ka ji cewa yar uwarka musulmi ta yi zina idan ba ku gane karatun ba da a ce matarka ta je ta yi zina an kama ta to ai gwanda a ce ba ita ba ce wata ce yawwa idan matarsa ce ta yi zina to aibun ya yi yawa aibun ya shafe shi ya shafi 'ya'yansa don tabbas zai iya taɓa mutuncin 'ya'yansa ma 'yan mata ba lalle su aure akan kari ba saboda da yawa to ko zaman aure ne mace ba ta yi tana yawan kashe-kashen aure ta kashe ta aura ta kashe ta aura ta je sake samun aure ai yana cutar da 'ya'yanta sai ka ji ana cewa to wannan yarinya dai ga ta amma uwarta ba ta zaman aure kar mutum ya je aure ta uwar ta hana ta zaman aure to ballantana aka ce uwarta mai neman mata ne mai neman maza ne akwai kesin da aka mun na wata baiwa Allah ɗalibar ilimi masha Allah muhaddaci alqur'ani ta yi makarantar boko ga hijabi ga niqabi ga qur'ani izu sittin malama ce mata islamiyya a unguwarsu amma ta gagara auruwa komai tana da shi na mata masha Allah tabarakallah amma ta gagara auruwa kamar yaya ashe abin da ya faru uwarta ce a unguwar ba kamen miyar uwa ba yukhrijul hayya min al-mayyit kenan duk mutum in ya ganta ya sha'awar ta yi sha'awa ya zo yana neman aure da ya zo akwai 'yan turku a unguwar sai ce kai kai kai kai da ka da alhaji na kana fakin anan ko eh to wannan yarinyar fa wata me abinan ne wallahi ta kashe aurenta ba ta sake wani aure ba a wannan gidan maza suna zuwa ana gani ana ta fakin ɗin motoci yau wani ya ɗauke ta ya fita da ita yau wani kuma tana da yara 'yan mata subhanallah kaga wannan din yayi tasiri ta cutar da kanta ta cutar da yarta amma ya kilin mai mutunci mai addini karbo ne ya ko takarda ya ce malam na da bukata wallahi malam so wannan shine ɗaya daga cikin illar uba ko uwa ta lalace yana affecting ‘ya'yanka yasa wani abun kakan kare mutuncinka saboda koda bayan mutuwarka kada ka jefa wa ‘ya'yanka bakin ciki da kaskanci duk wanda bai zama mutumin kirki bai sani wallahi wannan rashin kirkin nasa sai ya yi affecting ‘ya'yansa ko ko ‘ya'ya maza ka tara in ɗanka ya zo zai aure sai a ce kai ubansa ba na ƙware ba ne ubansa mai neman mata ne ko ubansa mai neman maza ne ko ban kaga an cutar da yaran to shi yasa kowa ya kokari ya zama mutumin kirki sannan um, ana samun lalacewar gida duk gidan da aka ce mace an kama ta tana zina to fasa dalbaitu gida ya ɓaci sannan kuma galiban mijin da ya tabbatar da matarsa tana yin zina bai fiye haƙuri ba dole sai an samu matsala ko yaya sannan kuma akwai wahalar gane ba a samo shaida ɗin nan a samo shaidin nan da wahala ka ce ka zo da ɗaya ka koma ka je ka zo da ɗaya ka koma ka akwai damuwa ina fata ana fahimta to wannan yasa don a kare mutuncin ita mata kar a yi mata wannan don kada a jawo barna bayan ko rabuwar aure ko mutuwa shi yasa Allah ya sanya wannan hukunci ya zama mai tsanani kwarai da gaske malamai sun ɗauka daga cikin wannan aya wato shine hukuncin al-li'an bayna zawjayn li'ani da ake yi saboda la'anta da ta zo a cikin aya cewa wani Allah ya tsine masa in ya kasance yana cikin makareta to yadda ake farawa yan zo li'anin shine mijin ake kira yanzu alkali an zo an samu rikici miji yana zargin matarsa sai a fara kawo miji ya zo ya tashi ya miƙe kuma wannan ana yi ne a gaban alkali shi sa aka ce alkali su yi hukunci da abin da Allah ya saukar alkalai wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimuna duk ba wanda Allah bai faɗa ba in ba a yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba an yi fasikanci an yi zalunci an yi kafirci to kaga aikin alkalai kenan alkalai suna da alaka da malamai alkalai suna taimakawa wajen kare dokokin Allah a bayan ƙasa ba wai kare dokokin constitution ba amma abin tausayi yau mutum zai zo yi alƙalancinsa da komai ya race rawaninsa ya zauna da komai da sunan alƙali amma baya kare dokar Allah dokar turawa yake karewa ya yi taiwa mutane hukunci da dokar da ba ta Allah ba yana karban albashi yana cin abinci yana hawa motoci yana gina gidaje ka mutu ka je ka gaban Allah ka ce masa me ka hukunta masa bayansa da hukuncin da ba shi ya ce a hukunta su da shi ba akwai haɗari kwarai da gaske lahumma illa wanda za a iya musu uzuri a ce ko dan larura suke amma akwai waɗanda comfortably a ransu suna jin cewa dokar baturen nan ita ta fi dokar Allah wallahi akwai wanda a ransu suna jin cewa ai yanzu hukuncin Allah bai zai yi ba ai hukuncin Allah yanzu bai dace da wannan zamanin ba suna ji a ransu haka so da ƙarfinsu suke da bawarsu da komai sai ta hukunta ka da hukuncin turawa allah da ya halicce mu ba za a mana hukunci da abin da ya ce a yi mana ba sai a mana hukunci da abin da wani ɗan adam mai son zuciya wanda ra'ayinsa is full of selfishness cike yake da son zuciya da son ra'ayi ma abin da ake kenan haka sai dai a zuba ido a ta gani tunda musulmi suka zama sun samu rauni dole sai dai su zauna sai an sarrafa su wanda mu bi Allah ba sai Allah ya kawo wasu kazamai wanda ba su kai mu daraja ba sai su suke juya mu an baka share masallaci ba ka je kai ta kasuwa a dole dole ko ba ka bane ba yawa to sai a kira mutum a gaban alkali shi mijin za a kira sai ce ina rantsewa da Allah ashhadu billah inni la minas sadiqina ya kai alkali ina shaida ma ga rantsuwata ta Allah na rantse da Allah ina shaidawa da Allah ni mai gaskiya ne yayi wannan daya yayi wannan biyu har ya zo ya cika ta biyar na biyar din nan zai rantse ya ce ya rantse da Allah yana roƙon tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya ya yi mata cikin abin da ya jefe ta da shi kaga an gama da namiji sai mace za ta zo ta miƙe a li'aninta ita ma za ta wannan li'ani za ta yi rantsuwa guda hudu ita kuma cewa za ta yi ashadu billahi inna ulamin kadhibina na rantsi da Allah ina shaidawa da ubangiji wannan mijin nawa makareci ne ɗaya biyu uku hudu ta biyar ɗin sai ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ta ita kuwa inda mijinta mai gaskiya ne to idan ta faɗi wannan ta yi rantsuwa shi ya yi rantsuwa to haddi ya faɗi a kanta haddi ya faɗi a kansa shi ba za a masa haddin tsumagiya 80 na ƙazafi ba ai yaran zai haka ita ma ba za a mata haddin kisa ko jefewa mutum da mata aure ne tun da ai ta riga ta rantse kenan wannan rantsuwa na li'ani ya yi isqatul hadd al-li'anu yusqitul hadda li'ani yana jefar da haddi sau rantse shi kenan alkali kuma rabansa ya kare a nan dan shi jira yake kawai a ce haddi to babu kowa ya riga ya yi fure to ya za a yi sai alkali ya ce to na haramta aurenku har abada farraktu bainakuma na raba tsakaninku firakan abadiyan har abada ba aure tsakanin da ita duk mutumin da suka yi li'ani da matarsa duk wanda suka yi li'ani da shi da matar suka irin wannan rantsarantsai to ana raba aurensu ne automatically kuma har abada ba zai sake aurenta ba ba za ta sake auren shi ba an gama imam al-qurtubi yace imam malik yace shi da almajiransa ay wa bi tamamil li'ani taqa'u al-furqa wa bi tamamil li'ani taqa'u al-furqa ana gama li'ani automatically aure ya rabu ko alkali ma bai raba su ba kenan imam malik shi a wajensa ai ba ma bukatar sai alkali ya ce na raba ku ai ana yin la'ani kawai automatically ai sun riga wato me sun gama rabuwa tsakaninsu ya ce imam malik ya ce fala ya shi abadan ba za su sake haduwa har abada abu na biyu wala ya tabara sani babu cin gado ba za ta ci gadon sababi zai ci gadonta ba abu na uku bai isa ba har abada ya yi kome ya zo ya ce wallahi na gane na yi kuskure na yi son zuciya a kaza kaza kaza ina ko da ku ta je ta yi wani aure a gidan wani ai ba shika uku ba ne idan shika uku ne in ta yi aure a gidan wani hatta tankiya zaudan gaira wanda za ta iya dawowa amma in dai li'ani ne ko maza ɗari ta aura har abada wannan mata kana kallon tana kallon ka babu ko babu haduwa har abada to wannan shine hadarin yin li'ani tsakanin wato miji da shi da mata Imam Abu Hanifa shi kuma yana da wani ra'ayi yace la taqa'ul furqa ba'da firaghihima min al-li'ani hatta yufarriqu al-hakimu bainahuma a'a li'anin kadai baya raba tsakaninsu sai in sarki ko alkali ya indusin ya raba tsakaninsu kenan in suka yi li'anin nan suka gama in alkali bai ce na raba ku ba a wajen abu hanifa aurensu yana nan za su ci gaba da zama kamar yadda yanzu a wasu daga cikin kasashe da yawa na larabawan nan kuke ji saki da kuke gani idan mutum ya ce ya saki matarsa sai ya je kotu ya shaida alkali ya ba da takarda ya yi indozin cewa mai ya saki matarsa haka kawai a gida mutum ya ce ya saki matarsa ya rabu da ita su ba su yarda da wannan zai iya yiwuwa bayan wani lokaci mai tsawo ta zo ta yi kilimin ta ce ita matarka ce ka ce ai ka sake ta kun rabu sai a ce ina shaida a wani kotu su duk aure in za a kashe sai an je gurin alkali ya rubuta an yi documentin me yasa suka kawo haka na'am a shari'a ba laifi ba ne a zamanin annabi ya faru mutum yakan iya sake matarsa a gidansa amma yanzu lokaci ne na me na fitina na rashin gaskiya tsakanin mutane ga dalilai kamar haka goyon bayan din a samu alkali ya rinka indozin ya rinka tabbatar da saki da wata takarda ta hukuma saboda dalilai kamar haka na farko mun sha samun cases mace mijinta ya sake ta ya rabu da ita shekara goma ko takwas ko namu wallahi malam sai ta je ta yi aure a wani gida sai ta da balli ya ce ai da aurensa kwanan nan wata mata ta bugo min daga saudiya ta ce abin mamaki rabanta mai gidanta sun kai kusan shekara tara har an manta ‘ya'yansu sun girma sun yi kaza sun yi wata sauransu ta taho saudiya ta yi zamanta ta dan samu dan abin alherinta ta samu wani abinan wani ya duba sha'aninta ya ce ya aure ta ta zo da kayan aiki ai miji tsohon miji sai dawo ya ce ya ce ai dama abin da ya saba miki magana ba saboda kina kasa mai tsarki ya ce da aurensa ta buga ta buga ya ce wallahi da aurensa ya ce shi bai sake ta ba kama hanya ta yi ta yi zuciya ta tafi ta tafi saudiya tana da kudin jirgi ta sai da kayan ɗakinta ta yi kaza ya ce ina jiranki ki ta bugo waya tana fatawa wai ya za a yi ina shaidar ya suke ki ta ce malam shekarun nan ina za a samu takarda ko ce wallahi ya suke ne in bai sake ni ba zai zan zo in zauna a Saudiya ina kaza na ce zai iya yiwa mana wataƙila fushi kika kika taho kika dan samu shinkafa kaza da madara kina ci kaga wannan damuwa ne amma da akwai inducement na kotu yayi sai haka to kun ji bangaren maza kenan wannan ɗaya ne na ba kusa na misalai da yawa idan wani yana maka bakin ciki wallahi yana so ya ma sharri in ya ji ka auri matarsa kawai sai ya tada rikici kawai zai tafka ka a kotu ya ce ina ƙarar wani ya auri matata duk ana yi a ƙasar nan ku je ku tambayi alƙalai za su gaya muku in yana so ya ma sharri sai ka gama auro ba zawar ka ka miƙe kafa sai ka ji sammaci daga kotu warai kuwa saboda babu wata takarda ta hukuma kuma mace takan iya da'awar miji ya sake ta daga cikin dalilai amfanin a saka hukuma ɗin ko a sa alƙalai su shiga ciki ba laifi ba ne ban ce sakin bai yi ba yayi amma in fitina ta gindaya akan abu to sai a datse fitinar na yi kes ɗin da aure ne wani uba ya kira ni ya ce malam ni kam na yi iyayi na ina neman tallafi da agadinku na malamai ko akwai ɗan tabarruki da za a samu na ce me ya faru ya ce wallahi malam yarinya ce ta zo ta ce miji ya sake ta ga takarda ga komai miji ya zo ya rantsa ya ce wallahi bai sake ta ba na buga na buga ta ce wallahi ya sake ta shi kuma ya ce wallahi bai san da wannan takarda ba na zo muka zauna baiwa Allah na na yi wa'azi na yi wa'azi na ja aya na ja hadisi du sharhi da bayani zan yi yarinya ta ce ai ya sake ni ta ce ba aure tsakaninmu ya sake ni malam za ki rantse ta ce sai in rantse na mata barazana zan fa kawo ƙur'ani ba ta ce malam ya sake ni na gaya maka ai ba sai ka kawo ƙur'ani ba baka yadda da ni ba ne ya sake ni duk dabarun da zan yi malam to kafin na kawo ƙur'anin ma ta yi ta watsa ba ce wallahi tallahi ya sake ni billahi al'azim ya sake ni na kira miji ya zo ce malam na rantse maka da daraja alkur'ani izu 60 ya ce wallahi ban sake ta ba na ce ga takarda ya ce ba rubutu na bane ta ce rubutunsa ne na ce to ke kai jama'a na ce to kudan tsahir damun na kwana biyu ne ma wallahi sai da na dan samu nutsuwa tukunna na yi ta tunani na gaya zan yi warware wannan matsalar kuma yarinya ce ya ce ya malam na ce da saura ne tukunna na dawo na zauna da ita na ce to a ina kika samu takarda ta ce akan talabishin ya rubuta ya sake ne ce ga takardarki akan talabishin ki zo ki dauka ta ce na zo na dauka na bude kuma daga saki na ce kai ya aka yi ya ce ni ni tsabona da ɗauki biro ta ka dama a gidan na dama mata ya ce wallahi ban suke taɓa mala sai na ce tuje ka na ce kin ga tsakanin ni da ke ne don Allah kirfa mana asiri don Allah ai ba wani abu ne ba ke in ma bai suke ki ba ni yanzu sai na sa dole ya rubuta takarda ya sallame ki inda ba ki san sa dan me za a ce ai aure ba a dole wace miki ana dole ko baban ki ne ce sai kin koma ba za ki koma ba shi din wa ta shiru na karfafe ta na ce dole ne auren ai duk alamu sun nuna cewa azaba yake miki baki a ta ce wallahi malam ƙwarai da gaske na ce na ce to na ce yaya aka yi gaya mun gaskiya ni na rubuta wallahi da ke gaya mun eh na ce ni na rubuta ta na ce to ba ni ita na ce me yasa kika yi haka ta ce malam na gaji da shi wallahi na yi yaji na dawo ba ma na ya mai da ni na yi yaji na dawo ba ma na ya mai da ni ta ce ni na rubuta shi amma malam ba ce ka gaya musu ba to kaga ba ni sunan shi kaga ashe mace takan iya rubuta sakin karya to shine amfanin in akwai alkali in an yi sakin a shaida ma alkali cewa an yi in ma mu gwamnatin mu bata kawo wannan tsarin ba a sa su samar da wannan tsarin ai mu ma muna da yan shari'a courts din ko sai a je wajen alkali mutum ya ce ni wani wani na shaida alkali ka shaida ka rubuta takarda na salamanci shikenan an yi indozin ko shekara nawa ne aka je record a kotun nan za a samu misali na ƙarshe shine akan wato ita kanta mace akan ita kanta mace din wallahi mutum yana iya za saki matarsa sun rabu sai ta yi da'awar ta je ta yi ciki a waje ta ce nasa ne wani lokacin ko da bayan ya sake ta din mun samu kes din da wata bazawara ce tuntuni ya rabu da ita ya mamanta da ita ya aurensa ta je ta tafka ciki aka ganta da ciki kina bazawara kina ciki ta ce ai nawa ne ne kamar ya ya ce aini yau shekara kaza da sakinta aka ce ina shaida babu shaida to wallahi mace in ta so yanka ma tsiya sai ta je ta yawon banza ta ɗebo wani ciki ta abu nan wannan in takaice muku zance daga ƙarshe fa liƙa masa faɗan aka yi a dole dole kuma aka ce ya ci gaba da ciyar da wannan ɗan ɗan cikin nasa ne to kaga shine amfani in mutum ya sake mace inda hukuma a ciki to za a gane da ciki ya sake ta ko ba da ciki ya sake ta ba kuma duk wanda zai sake mata shi yasa shari'a ta ce in zaka sake mace ka sake ta da tsarkinta empty amma zaka iya zuwa ka sake ta bata da juna biyun ta je ta yiwo juna biyun a wajen gidanka kuma a liƙa maka ɗan ka sha cefa ne na dole to shi ma kaga ka tabbatar da zaka saki mace fatalliquhunna li'iddatihinna wa asu li'iddah lafiya lau babu cikinka a tattare da ita babu juna biyu to shi ne to in ma da cikin ma akwai wanda suke za su barar da shi ka sake ta cikin wata biyu ne ta duba ta ga za ta yi doguwar idda wata tara tana zaman abin nan ga shekara biyu zaman jego kai ai sai ka ji yayanta wani kaninta wani abu ne ke a je a zubar da shi da cikinka wallahi sai su je su zubar da shi akwai ƙwararrun likitoci da asibitoci a garin nan masu zubar da ciki gogaggu kuɗi kawai za a basu za su barar da shi wannan duk da nake gaya muku ku ɗauka wai hira ne ko labari duk muna da cases wanda ya faru ɗin mutum ya sake matarsa tana da juna biyu kawai sai a zo a ce masa wai ta yi cikin ta yi rashin lafiya zazzabi ya same ta an ga tana ta wani bleeding na ce sun watsar maka da shi ne wallahi zubar da shi suke kaga ta yi iddata kenan sai a ce cikin ya zube ba za ta zauna tana zaman renon cikinka ba to shine kuma illar mutum ya rinka sakin mace da karamin ciki ɗan saboda in ka sake ta tana cikin wata biyu ko sai ta yi wata bakwai tana zaman jiran cikin nan zama da kyar tashi da kyar zirga-zirgan asibiti da awo da wane ne antinatal da wace ce ta zo ta haifi ɗan nan tana da wannan jegon wa zai zo ya neme ta dole sai dan ya daga shekara ɗaya ma jariri ne shekara biyu ma ba abin nan ba to yanzu dan shekara biyu ma ba a fiye barinsa da uwarsa ba wa zai zo ya kwashe ta rabe rabe da wannan jaririn a hannu a yanzu ga yan mata nan barkace su suke kiran mutane ma a titi alhaji Allah ya kiyaye aika kai ka ga mu baka mata magana ba amma tana tana kai sheka baka san da ba ba har ma ko ba gaba ne muna nan mun kusa mu yan ta'arama insha Allah ta'ala tirela ta biyu tana nan tafi insha Allah wannan jama'a su ne hikimomin da suka sa shari'a take taka tsantsan dangane da tuhuma tsakanin ma'aurata wato guda biyu shi imam abu hanifa kun ji ra'ayinsa ya ce la ta kawal furqa ba da firazi ya min li'ani hatta yufarriqa al-hakimu bainahuma imam shafi'i kuma ya ce idza akmala zauju in har mijin nan ya kammala wannan rantsaran nasa rantsaran kansa da li'aninsa ya gama to ai faqad zala firashu mar'atihi ai ya bar shimfiɗan matarsa gaba ɗaya kawai automatically kana gama wannan rantsuwar to kai da ita kuma kun rabu shikenan inji imamu al-shafi'i yace ko ta yi li'anin ko bata yi ba ko ta yi rantsuwar ko bata yi rantsuwar ba yace imam shafi yace li'aninta rantsar-rantsar da za ta yi ai tana kokarin ta kare kanta daga haddi ne kawai ba wai dan abin da ya shafi harkar alakar ku ta auratayya ba so miji yana yin wannan zance ya kare to sannan kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya mana bayani dangane da hukuncin haddi na kazafi ga mace katangantacciya da kuma ma'auratan gabaki ɗaya bayan yayi bayanin kai afwan wannan bayani to sai kuma ya zo da wato abinda munafukai suka faɗa dangane da nana Aisha kuma sharrin da aka yi wa nana aisha kazafi kaga da dimmun ga magana magana kazafi ko to sai ga yau kazafin ya fada gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam me Allah ya ce malam إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم na'am لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم na'am لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين na'am لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
Allahu akbar ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم
Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da ƙarya wasu jama'a ce a cikinku shine usba in an ce usba wato ana nufin aljama'a tun daga mutum goma zuwa mutum arba'in su ne a larabci ake ce da su usba wanda suka zo da wannan ƙarya al-ifk a larabci ana nufin ƙarya kuka ce ashna'ul kadhibi wa afhashuhu mafi kazanta da munin ƙarya shine al-ifku akwai alkadibu normal ƙarya akwai al'ifku mafi munin ƙarya shine al'ifk affakun asim akan ce a wani affak ne ana nufin mugun makaryaci ne yana da ƙarya kadiban kabihan to waɗanda suka zo da ƙarya a cikinku wasu mutane ne osba a adadinsu daga goma zuwa arba'in an ce da su osba ne saboda kowa yana karfafan kowa wajen zuwa da wannan zance mutane da suka haɗa kai suka yi wata ƙarya waɗanda suka faɗa abin da suka faɗa kada ku tsammaci wannan abin sharri ne a kanku dalladina ja'u bil ifki ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum kar ku tsammanci sharri ne a'a bal huwa khairul lakum alheri ne a gare ku wani abu sai Allah ana cikin damuwa da bacin rai duk ana ga abun nan sai Allah ya ce alheri ne kenan akwai abun da zai zo maka na tashin hankali na bala'i gashi a zahiri kana gani masifa ne amma wallahi a wajen Allah alheri ne gare ka shine yace la tasabu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli mri'in minhum maktasaba min al-ismi kowane ɗaya daga cikin su wanda ya wannan ƙarya ya cancanci abin da ya canca na zunubi na laifi amma Allah zai masa hisabi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda ya dauki nauyin wato ainihin shugabancin ƙaryar jagorancin ƙaryar a cikin su to fa shi kam yana da azaba mai girman gaske ta ta fita kowa abinda ayat take nufi wato zargin da aka yi wa na Aisha ba mutum ɗaya bane yi jama'a ne suka haɗu suka yi ittifaki akan yada wannan ƙarya menene ƙaryar menene sharrin malam sharri aka yi wa na Aisha cewa ta yi zina wal iyazu billahi mata annabi mata annabi malam aka yi mata kage aka mata sharri cewa ta yi zina subhanallah alazim kuma zance ya yadu suka hadu akan su yada wannan saboda makirci wasu uniyya da mummunan niyya wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka dauka wannan sharri ne a'a alheri ne ku ma sahabbai na annabi kar ku dauka sharri ne a'a alheri ne babu komai Allah tabaraka wa ta'ala shi zai rugurguza ƙarya wannan zai zama alkhairi in yayin da Allah ya bayyana gaskiyar sai kuma imanin ku ya karfafa kuma wannan din alherinsa za ku gane suwaye munafukai a cikinku kuma za ta zo ta bayyana makiya annabi makiya iyalin annabi makiya gidan sayyidina abubakar kuma haƙurin da za ku yi akan wannan sharri da aka yi wa matar annabinku za ku samu arfa'id darajati mafi ɗaukakan daraja don duk wadda masifa ta same shi ya haƙuri to Allah yana ɗaukaka darajarsa ne kaga bal huwa khairul lakum din kenan sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yi bayanin abin da ya tanadar wa makaryatan nan da suka yada wannan sharri kowane ɗaya da ya taimaka wajen yada wannan sharri ko da ba shi ya kirkiri sharrin ba to ya cancanci abin da ya cancanta iya gwargudun zunubin da ya aikata na azabar Allah wannan sai yake nuna mana haɗarin yada zancen da baka san asalinsa da tushensa ba yanzu ka duba mutane na kirki irin su Hassan bin Sabit Hassan bin Sabit kun san shi sha'irin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ya fada cikin wannan abu da aka zo ana ta faɗan magana ana ta faɗa shi ma ya faɗa ashe bai bincike ba duk sai da aka yi masa tsumagi na haddi Hamna bintu Jahash yar uwar Zainab bintu Jahash ita ma tana ciki wane ne wane ne duk suna ciki mutanen kirki suka shiga ciki kenan zai iya yiwa a ji a kitimurmuro wata kitimurmura a zo ana watsa ta ana yadawa kai ma ka zo ka shiga kana yadawa ashe sharri aka yi ka zo mutuncinka ya zuba shi sa Allah Allah mu kame bakinmu ba duk zancen da muka ji za mu ɗauka muna yada ba ai an ce kaza an ce kaza ba ruwanka kai ka gani kai ka tabbatar akwai ƙaryar da take zuwa wallahi malam kyawunta kamar ya fi gaskiya a zahiri kuma ƙarya ne za a mata kwalliya za a kafe ta da hujjoji da dalilai na waje kai in ba su abu ma za ka iya rantsuwa da Allah ka ce wannan abun haka ne kuma wallahi ba haka bane ba so duk wanda yake shiga cikin irin yada zance-zance irin wannan ko a duniya ba maka hukunci ba ba akwai hukuncin Allah musamman masu amfani da social network da an ga wani rahoto kawai sai a ci yadawa ana turo ma wani ya gani ya turo ma kai ma sai ka ci sharing duk hukuncin ku daya yanzu waɗannan ai ba su suka yi waɗanda ake wannan haddi ai ba su suka zauna suka shirye zancen ba yadawa suka yi wanda ya zauna ya shirya abun ya yada shi ai ya sani to haka munafukai suke a cikin mutane sai su zauna cikin mutanen kirki sai a saki zance kuma duk wanda ya zo ake yada zance ake bata wani ya goyi baya shi ma ya dauka yake yadawa shi ma ya jira nasa wallahi ita ce sunnar rayuwa malam wai ka ji an bata dan uwanka kana murna kana jin daɗi kai ma ka taimaka wajen yada bata dan uwanka da ake yi to ka shirya kai ma naka yana zuwa wallahi sai ka ga wanda baka tsammani a cikin harkar shi ma da shi ake yada zancen ɓata sunanka da cin mutuncinka ba wanda yake son mutuncinsa ya zuba so kowa ya kokari ya kame ya kare mutuncin kansa da mutuncin yan uwansa musamman a irin wannan zamani na sharri zamani na bala'i malam yanzu fa sai a zo a ɗauki hoton mutum fa na bidiyo fa sai a zo a harhaɗa wallahi malam sai ka ɗauka haka abin yake kuma ƙarya ne taharrukat ɗin mutum kawai za a je a ɗauka motsinka can kana kaza can kana kaza sai a zo a harhaɗa akwai ƙwararrun mutane da suka iya haɗa bidiyo malam sai a ganka kai ne kuma bakin naka gashi yana motsi amma wallahi malam sharri ne hadawa akai an ƙware akan yin wannan abu yanzu kwanan nan lokacin don buga muku misali guda ɗaya kwanan nan lokacin da biden ya hau shugaban ƙasa amerika sabon shugaban ƙasa amerika yau aka sauke donald trump akwai wani bidiyon da aka shirya aka yi ta yada a duniya ga sojoji nan da fuskarsu da hotonsu ga sun zo gurin shi trump suna cewa wai ya tashi kan kujerar mulki yana ta zage-zage yana ta surutu sai aka ɗauko maganganunsa irin haukan nan da yake yi sai aka jona a wurin fuskar ce suka ɗauko ta lokacin da yake wannan abin sai suka yanke gangan jikin sai suka ɗauko fuskar sai suka ɗauko hotonsa lokacin yana zaune akan kujerar ta ofis ɗin nasa sai suka jona kan sai ga shi yana motsi yana magana yana ci wallahi kaza shi kaza sai ya je kotu sai ya yi waye ga shi da da shi da kujerar tasa da waye suna tura shi sai da aka an gida shi aka fitar da shi waje wai ana cewa wai ya ki fita daga kujerar mulkinsa sai da aka an gida shi aka kora shi kuma malam wallahi malam da teburin da kujerar da mutanen da komai in ka gani kai ka ce haka ne amma ba haka bane saboda hankali ma bai zai dauka ba so hatta videos da zaka ga an ce bidiyon wani yayi kaza kar ka yadda wai dan kaga bidiyon wani yana kaza wai ka je ka yada ka ce ai wallahi yayi kaza gashi nan zai iya yiwa shiryawa kai zai iya yiwa daidai ne zai iya yiwa kuma hadawa kai amma ƙwararru wanda suka san kwamfuta sosai duk bidiyon da hada shi akai suna iya ganewa yanzu ni dinnan ina zaune a nan gani ga alarama in sun ga dama za su iya yanke kaina kaga wannan kan da nake magana sai su yanke ni su je su kai ni gidan karuwai wallahi malam alarama na sai ga sun yanke kansa sun sa hoton mace Allah kiyaye ba abun mamaki ba ne ba abun da mutane ba sa yi so ya kamata ku kiyaye kada mu rinka dogaro da zamani da abin da ake yadawa mu dauka haka ne akwai kisa mai tsawo akan wannan na yi wa nana Aisha kazafi insha Allah ta'ala sati mai zuwa da rai da lafiya da taimakon Allah akan shi damu da rabbi idan Allah ta'ala Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu Allah ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabb